إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 24 ga wata na Rajab hijira shekara 447 wanda ya dace da 13 ga watan ɗaya ko watan farko za mu ce 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 66 cikin littafin suna na asiye da safik kayan muhara karatu ko tambayoyi akwai wani mai salula ya yadda salula yawa nan yake ko masu bin ne dai an ce an ga Ilyas a cikin layin kuma ba a samu mai ita ba kenan layin 84 99 73 74 kuna iya rubuta ku ko kun san mai waye 84 99 73 74 kina wanda yake da ibuga ga sami shega mishi na rike lamba wani sami salulai na rike lamba na ba ko kin tashi shiga tashi tai kinan dai amma sun ga wannan abin a rubuce dan tana mace ne e kinan 84 99 73 74 94 99 73 74 Allah sa aka samu ita kenan sai a yi magana na riƙe lambar suka mun magana magana sai ta tambaya ta harko wata bayar Allah ce take da azumi na bara ciki ya zube ba ta yi ba azumi na bara kuma ga na bana ya zo tana shayarwa to wannan ciki na bara tunda ba jego ba ne ba ciki ba ne ba kamar azumi ne ya huce dalilin bata lahiya azumin da ya wuce dalilin rashin lahiya to za a sami damar ramuwa in an warke man kana minkum muridin ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra kenan yanzu lokacin ta samu warkewa ta samu dama iyanan akanta shi ba a mai ciyarwa na rashin lahiya ba a mai ciyarwa in ba baiwa kai azumi na sama rayuwarka kunan lokacin da ta warke za ta rama wannan azumi wanda ya wuce ta dalilin rashin lahiya ta yin bari tambaya biyu ce da maganar na bara muke magana yanzu kuma magana azumi na bana kuma shi kuma magana shi da ba azumi na bana in har tsakani da Allah ba ta iyawar dalilin cikin akwai fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas wanda an ba ta sauƙin ta ciyar da abinci kan bacin azumi fala guda kan bacin azumi abinci guda na zama guda kan bacin azumi guda azumi talatin abinci mutum talatin ba ɗaya ba ɗaya azumi shirin din dai yawan azumin kowane wunin azumi za a ba da abincin mutum guda kuma abinci ba ɗanye ba fala sai ce an zubin malik ya ce miya hada nama kenan dai haka cikin cikin sahih bukhari kenan abinci za a ce ci ko abinci da miya ya ci shi ne ake magana kambacin azumi guda ciyar da mutum guda ita kirga adadin azumin da ake binta wannan shi ne in ba a iyawa wannan yanwa Allah ya san hakikan al'amari kuma yana abubuwan kuma su kawo magana suna neman ture magana har masu jahilci ne abin da ke nan fatawa ta wannan sabon kuma daga cikin malaman hadisi sun tabbatar da wannan fatawa suna ta yawo da magana kaza kaza ta wuce har kwatanta ma jahilci ne dan maganar jamhur wasu na cewa a ci abinci a rama wasu ce a rama a ce abu ko iri iri fatawa iri wannan dai fatawa kamar da albanin mawanda ake cewa cikin tamamin minna haka abu malik cikin sayi ke sunna ka ce wannan fatawa ta wayannan sahabbai guda biyu ba a samu fatawa ba ta wani sahabbai wani sahabi dan uwansu wanda ya saba mata sai dai fa'inta fikin wani malami ko wani magabaci masu ce wannan fatawa ce kuma wani magana wani mai magana albani ke wani magana ba ce ko ba gane ruwa bane kuma ta ta ba kan shawala malami ya neman ture magana a wani magana ta albani ne wani cikin tamamul minna haka abu malik sai suka abu malik sai sai fiqh sunna sun tabbata cewa wannan fatawa ce ta tabi kuma haka suka yi fatawar haka cikin samun nabi na wannan na salim da wannan wannan ali ibn al-halabi dole malamai na duniyar sanannu haka mutum yana ba kashi wala yana mutum magana gaba a kai ce baka amince da fatawar shi kenan amma ka ce ba haka wani gwajin jahilci na wani sauki ne kuma kula ce wani ba a tsakani ga Allah in dai har da gaske Allah ya san gaskiya ba ta iyawa wani sauki ya zo dan wa kun zaka ce kamar sauki ne sai abin ya shahe ka Allah da yawa akwai mata malai masu rutsa ba rawar haka tana da cikin ciki an zo kusa aiwa kasan baiwa da mai azumi kuma gaba na ya zo da sabon ciki ko ban ta zo yaro wata ɗaya aiwa ko wata biyu wannan abin ya samu mata da yawa wallahi ba su iya wata yadda ta tara azumin ku bai wata iya kuma ya tabbata a likitance an yi jarraba ba yabi ba cikin zubewa yake da yawa na samu shaida cikin zubewa yake na kuma saurin kai ma cikin zube kenan matuƙa akwai dalili ka ka ɗauki mutane abin da Allah ka wani sauƙi baka da kuma baka baka ce ka bani fatawa masu ce a ce ya ya rama ya kaza ce ka ya da su shi kenan ba amma ka ce ba haka bane ba ko ka ture ko ta jahilci ne wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane sai a magana ta sai wai suna nasirin to dai ban san ba inda za ka ce sunan magabata ma na san sunan cikin yara amma cikin ɗayan uwa kuma sun nasirin amma tambaye da yaman a yana zo ban sani ba sai magana ta azkar na asuba shin aka ce azkar saba azkarkin da kai bayan sallar asuba ko bayan wannan za ka yawanci an wadda aka ce azkarkin saba ko masa da abin da yake bayan sallar asuba ka yawadatar shi kenan inda bayan sallar asuba shi kenan aka ce asuba ko da ba ka yi ba sallah ta asuba abin aka ce asuba ko iya misali ka makara ko baka sallah da wuri ba da azkar kin da zaka yi bayan ketawa alfijir iya cikin azkar kin sa ba sai dai wanda ake kayyadewa duk misalin da samu da ake cewa kaka canza wuri kayan ta wannan shine amma mutaka aka ce asuba azkar kin sa ba in dai alfijir take to kai ka kare na almasa shine ke shiga daga bayan asar har zuwa magariba shine almasa shi ma yadda aka kayyade da sallar magana sallar magariba a ce kaza ka sanar wurinka amma sai aka yi talaki ko almasa tun daga al'asar har magariba ya ciki wannan shi magana abu sai magana yaya ake rada suna a musulunci yan uwa haka yazo ake rada suna me ka rada suna malamin suke haka da aka yaro sai malami he mai rada sunan ka wani a kunne wannan al'ada ce ba ba sunna bace ba ba na rada suna kun he dai kun ambatan suna a cikin yaro mutum ya da dama ya sa ma yaron shi suna daga aihuwa sunan yaro na wani ba wani kasa kunne jizai na gami cewa ba na sa ga kunne ba na gami a kunne ba na rada ba wata rada kurin sunan yaro na wani kun shi kenan kana da dama ka bari hero sati ranar karago ce sunan yaro na wani annabi salama ya yi kowanne amma annabi ya yi ma sa suna rai aihuwa misali dan da aka fara aihuwa a bayan hijira abdullahi bin zubair ana aiwa aka kawo sallallahu alaihi wasallam sunan Abdullahi sai sunan Abdullahi ana aiwa shi haka Anas bin Malik da wannan wannan mutsala da aka aiwa nan farko Ummu Salama ta aiwa ana aiwa da aka annabi sai sai sunan shi kai sai sunan mafi yawan yan sabai annabi ya yi sa ya ma yaro suna ra'ayuwa haka da guda da ya samu yana matsayin Annabi sallama ibrahim dan shi da samu ko shi ne da kaɗai da aiwa yana manzanci ana aiwa cikin dare da sa'a ya ba ta labar da asuba a naki har gama da sahabbai a masallacin asuba ana sallar asuba ce an aiwa mini yaro da ranjiya wuli da leta al-gulam fa samantu bisam abi ibrahim na an aiwa mini yaro a daren jiya na sa mai sunan ya babana ibrahim an kare kaga da shi su kawo hujja wai wani suna a masallaci a babu wajen da suna a masallaci kuma mutane ba su iya jaraban mata kashi bayan hatiya ba su ce a zo a masallaci a yi da ya ce wani kuma ba ya ce da an yi a masallaci na sha mai lahiya amma babu wani magana da suna a masallaci babu shi shi wani kuma mai ke cewa ka ɗauke bida ko gidan kuma ka ta masallaci a zo a raba goro a yi a masallaci a haɓa ka a gidan ka to ka ta masallaci eh ko sai a ce ba liman wasu yau suna bai adda babu wannan sunna babu wannan sunna kurin an Allah annabin zaka yi to ra'ayo yaron liman Allah banda amma adda cikin amma ba sati ba eh annabi ra'ayuwa ne hudu kuma ta amma adda ba a labari ne ba daren jiya a aiwa mini yaro na sa mai sunan babana Ibrahim kuma an kare shikenan banda kake nan kuran to kace su bayan wannan kenan ran sati za a yanka rago inda hali namiji rago biyu ne inda hali an kuma ba hali ɗaya ma da ya yi an yanka mai ƙiƙa ne amma biyu ya kamata inda hali mace rago guda a yanka rago a sha a gida ko a saka dole ba da yi mane ba sai a aske gashin yaron duk ɗayan albaniya ta duk ɗayan hamata namiji a aske gashin yaron sai a auna da abin awo masu da azura ko zinariya mahiya su suke da abin awon abu mara wani sai a auna gashin garam ɗaya garam biyu uku yayi sai ka tambaye kuɗin azurwa nawa ne garam kinta sai ka sarka da wannan gudun shikenan wannan shine kuma abin da za a sunna suna Allah ya taimake mu za mu tashi muna cikin siffa ta zama na tahiyya mun yi bayani akan yace ya kamata mai yin tahiyya ya kiyaye waɗannan sunnoni da za su zo a gaba sai fara ta farko an yada a yadayi ala siffatul almubayyana fil hadith alqatiya kai ajje hannunka a siffa a siffa da za a yi bayanin ta a hadisai masu zuwa ya ka hadisin farko na Abdullahi bin Umar cewa na sallallahu alaihi wasallama in ya zama na tahiya yana ɗora hannun shi na hagun akan gwiwar shi ta hagun hannun dama akan hannun dama yana kullum hamsin da uku kullum hamsin da uku ya maka wata ruwaya kun shi ne gama yatsa gaba daya wannan a jikin wannan ka meke wannan shi aka ce hamsin da uku wani wuri sai bayani karar cewa wa kaba da asabi a hukulla duka yatsotsin duka ya damke amma wa ashara billati tali ilbaham sai nuna da wanda ke bin babban yatsa wannan kenan sai haka wannan ji abu din da shi wannan shine kenan 50 53 wannan kuma shine bayanan da mai shari'a nan kenan zo nan kaifiya guda ga maka a wajen tahiyya zaka damike yatsa ka gaba daya wannan a bayan wannan kai haka sai ka nuna wannan manuniya tana kallon kibla kala ta farko kenan sai in za mu tashi wa anwa'il bin hujjar annan nabi sallallahu alaihi wasallam wada kafahu al-yusra ala fakhadhihi wa rukubatihi al-yusra وركبة اليسرى واجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم قبض بين أسابيعه ثم قبض بين أسابيعه وركبته اليسرى واجعل حد واجعل حد منفق الايمن على فخذ الايمن ثم قبض بين اصابعه فحلق حلقه وفي روايه حلق بالوسطى والابهام واشار بالسبابه ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها abinda ke wannan ruwa ta walibin hujjar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tahiya yana ɗora hannun shi na hagun akan cinye shi da gwiwa shi ta hagu kenan rabi akan cinya rabi akan gwiwa na sun fani kusan da maka kenan akan gwiwa rabi gwiwa wani bangaren hannun akan gwiwa saura akan cinya shine magana yace rukubati fakazi wa rukubati a dusara waje ala haddi marfiq al ayman ala faqad al ayman nan gwiwar ta hannun shi gwiwar hannu kenan sukurwa hannu wannan tana kan cinya ita ta dama kin zai ɗora kenan wannan akan cinye shi kuma ya meke hannun haka a saman gwiwa a saman cinyar tashi shi ne ta waje alhadin marfiƙil aiman zai sa ƙarshen gwiwa hannun shi ta dama alafikatar aiman a kan cinye shi ta dama su makabata bayan asabi sai ya damike ya tsotsin shi fa halaka halaka sai zube haka sai ya halaka amma bayan halaka ya ce wa asha bi sababa kenan ya halaka kuma ya nuni da sababa wannan mai mazagiya ko mai tasbi wannan wani wuni ya zamuci kenan ya yi haka ya yi haka ga halaka ga ishara a wani uke wannan siffa ce ta biyu ya sa gaya maka adama ce ya ce maka zai kaya maka fiye hanyoyi irin yadda annabi yake in ya tafiya da hannun shi in zai kaya maka ya damje gaba ɗaya ya gwada wannan in zai kaya maka ya haka ya gwada wannan ko magana kenan to wannan da ya ce wa ashara bis sababa sun marafa asubu'ahu kuma ya daga yatsa shi kenan sama fara'aitu yuhrikuha naga yana motsa wannan yatsa yad'u biha yana addu'a kenan da ta iyayi da ita rawu ahmad wal bayhaqi al bayhaqi yahtamil an yakuna al murad bi tahrik al ishara al ishatu biha imam bayhaqi yake cewa wannan magana da aka ce yayi ishara sai ta iya dokan da aka ce ishara ba ana niyan motsa ba iya niyan kurin ishara ba na ba makace makace ba motsa ta ba da ya ce rayu harikuwa kenan ya ce iya niyan ishara ce iya ɗaukar wannan ihtimal ne wa ba nasin ba ne ba shi ne ce ga iyayewa haka iya ɗaukar dai amma maki aka aka motsa ta kai ko ai da kai haka da misali shi ne share wannan harikuwa motsa da mata shi aka ce ya ce la ta kariri ta harikuwa ba iya niyin ba kwanko ma motsa ta ana kana kada ana kada haka ba haka ke ni ba shi haka bai haƙe ci me yasa imam al-bahaqi wannan fasara li yakunu muwafiqan li ruwat ibn zubair akwai ta ruwa da yake hange ita ta kawo annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbihi idza da'a la yuharrikuha annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni da ya tsashi in yana addu'a sallah kenan la yuharrikuha bai mamutsa ta bai kada ta wannan shine abin da imam bai yake so idan ya gama wannan guda biyu to na ce ya ba za ta bi ta ta ta ta yuharikuwa ko ta ka ce ko ta ta fara'aitu yuharikuwa yadda ubiya ko nan kuma an ce la yuharikuwa haka musu gamuwa to shine yake shara nan da aka ce kenan shi ya yarda iya wanda ya tsaya amma wanda ya muwafaka da wannan hadisin kan saba juna ita da ta an ce yuharikuwa bai kasancewa yana yana kada ta kwanan iya isharar ce ke ne shi na albaniyar mu lake cewa duk da nan ya kawo ya ce rawu abu dawo da hadisa na sayi albanin na mulaki ce wannan magana ta bayaki me ya ce na ɗaya ita ruwaya ta biyu layar rikuwa ba ta da inganci inda ta inganta shi za ka neman shi ne zaka ce alitawi da faru sahi ne inda ake tawi da abu ingantacce ne ko na inganta ya za a auta to tun wani bai da inganta ya za a gama sa ka neman wannan tawi da wanda ya saba zahir nasi na gaskiya ce wannan magana ta bayaki ihtimal ne amma ba zai kuma ruwaye ta bi da ya kawo da ke so ya gama ta da ita dai mu samu wuta ba ta da inganci irin wata magana magana kenan magana ce la ya rikuwa cikin abu dawud albani kata cikin da'ifa na abu dawud ba ta da inganci cewa bai motsa wal karara eh haka imamun nawawi ya kawo magana ta shi imam bayhaqi yanzu dai nan abinda almuhimmi nan kurin ya kama kaifiya ta yin aiki da hannu na a yi halka a gwada manuniya shi ne mana maka sai ta gaba nau'i na gaba na uku zai kama maka hadisi da ukan wannan magana ya ce wa an zubair radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tashahhud wada yadahu al-yumna على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أنا مثلا إن زمن أو جنتهيا إيا دورة هني شنا داما akan cinya ta dama hannun hagun akan cinya ta hagun wa ashara bis sababa sai ishara da wannan manuniya wannan kuma yake dagawa wa lam yujawiz basaruhu isharatahu ganin shi bai tsallake isharar da wannan nunin da ma'ana idan shi iya kallon wannan manuniya shine wa lam yujawiz basaruhu isharatahu ganin shi bai tsallake wannan abin da ya gwada wannan rawahu ahmad wa muslim wa nasa'i nan sai ce fa fi hadha hadis a wannan hadisi da ya gabata al-iktifa'u bi wada' al-yumna ala fakhadhihi bidun qabl akwai ishara da wadatuwa in ka ɗora hannunka na dama kan cinyaka ba wanda yafkewa kurin ka haka ga ɗauka kun kaɗaga wannan kaɗai ke duka a aje ko wani kun za ka ɗaga kuran shi ne abin da ke nan kuran wannan kaɗai yake ishara ke wannan ma kafiya ke yanci ta uku kenan kafiya ta farko haka ta uku ta biyu haka ta uku kurin kaɗaga wannan kaɗai hannunka a sama cinyaka kaɗaga wannan kurin haka wannan shi ne ke hatsutsun duka suna wurinsu wannan mishi da gaba ne da barin gaba daya sai ya ce wa fihi a cikin wannan ishara a ta wani isharatu da sababa ta yadda yumna kuma a ishara da sababa ta hannun dama kina ba nagun ba wa fihi a cikin wannan ruwaya za mu ga annahu min as-sunnati alla yujawizu basarul musalli isharata a sunna kenan ana so mai sallah idan ka ka rika kallon inda ya tsaka wannan take kallon manuniya shine wannan suna ce zama da maza mu gane ba haka ba ga wannan ka kallon kana in kana tayya idan ka zai kalli manuniyar ka ba gaban ka ba ba ka kalla ba wannan za ka kalla tsaka idan ka zama kana nan kake kallo yace fa hadi kayfiyatu thalatha sakatu thalas sakatu thalas sahiha dukkan ta inganta dukan ukun sun kuna yanganta kuma wala amalu bi ayi kayfiyatin jaiz da kowace kai ukun wannan ko ka damje gaba da game ka wannan ko ka yi halka ka me ka wannan ko ka aje ka rika wannan ko wanda kai halitta kafi ukun wannan sai ya ce kuma abu na gaba an yushiru sababatahu al-yumna ma inhina'iha qalilan hatta yusallim nan ya soka wata kaifiya ta gaba ka yi ishara da manuniya ta dama kaɗan nan kusa ta kaɗa haka ta ɗan sun kuya haka ta yi haka ta ɗan sun kuya tana sun kuye ta lankwasa kana ta hiya hatta yi sallim har ka yi sallama mai hujjashi ci fa'an numin al-khuza'i kan ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ƙa'idun fi salat ya ce na ganin sallallahu alaihi wasallama iya zamana a cikin sallah kada wada azira'ahu liyumna ala fakhadihi liyumna ya ajje damtsan hannun shi zira'in shi akan tsintsiyar hannun shi akan cinye shi ta dama rafi'an isba'ahu sababa ya daga yatsa shi wannan manuniya kuma zagiya nan dan ce bice sabba ce mun wannan mun kuma ce mun ya magane wannan mununi ya daga ta wa qad hanaha shay'an ya dan sun ya dan lankwasa ta kadan ya dan lankwasa ta kadan wa huwa yad'u yana addu'a da ita rawu ahmad wa abu dawud wa nasa'i ibn majah ibn khuzaimah bi sanadin jayyid wannan shine magana to wannan ruwaya inda ta inganta wannan kaifiya ta tabbata amma sai ruwaya alban suka tawal minna ya kawo masala ta rashin ingancin ruwaya wanda ta kawo wannan sun koya motsa wannan wannan lankwasa ya tsaye ba ta da inganci lankwasa wannan ruwaya ba ta inganta balle akan hujja akan wannan abin ta sai ya ce wannan sai ya ce wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأسبوعين فقال أحد يا سعد يشير بأسبوعه بأسبوعه فقال هو الإخلاص وقال أنس آه من بني بقى رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم نعم أنا مثلا يا زهوج وجن سعد بن أبي وقاص سعد yana addu'a ya ce ya tsaba biyu yake ya ishara su haka ya tsaba biyu sai annabi ce mishi ahid ya sa'ad ayi da daya a yi ishara da ba biyu ba kan da ya tsaba ka ishara sai ya ce wa ƙarsubi da bin abbas anan rajul ya du'u ya shirya bi usbu'i faƙal hul ikhlas amma ibn abbas tambaya mutum da yake addu'a yana ishara da yatsa shi me yake ni wannan yace wannan ma'ana ta ikhlasi kenan ishara ta ikhlas wa qala anas ibn malik shi kuma yace zalika tadarru shi kuma tafsirin haka yace wannan kamar alaman ta kaskantar da kai gabawa shi kuma mujahid yace maqamatu da shaytan kaman sanda ce guduma ce ta bugun shaytan shi haka yace ورأى الشافعية أن يشير بالأسبوع مرة واحدة إلا قولي إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول إلا الله كيف كيف وجه إلا الله كيف أقعت كنت أنا عجي هذا إلا الله كيف أقعت من الشهادة با سكما هنفاوا سكتش يرفعوا سباباته عند النفي سكما أنت أشهد أن لا Allah wajen kore ya ce suka ce daga ta hanafawa wa yadda in ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah sai ajita tunda fahimta ce ta abu wa inda na malikiya ta yuharrikuwa yaminan wa shimalan haka kenan dama da hagu dama da hagu zai kai malaka suka ce ila an ya faru ga mina sallah har ya kare sallah wa mazhabul hanabila su kuma hanabila suka ce yushiru bi usbu'i zai ishara da yatsa shi kurum kullama zakar ismin din zai sunan Allah zai bar ishara in babu Allah ya bari isharatun ila ta ishara zuwa ga tauhidi la yi haƙiƙu wasu kuce bayan motsata suna maganar albani wasu ya kasa da yawa duk wannan dai maganar wani wajen la wajen korewa duk ya ce ra'ayi ne ba ɗaya mai sinadi kowa fahimta shi ce kawo nasi ƙarar da ya gabata ya shiru yi haƙiƙu wa kuran iya ishara kuma yana motsawa shi abin da ya tabbata kuran nan illa akwai na abin da za mu ɗan gyara wani lokacin mutum za ka kowar shi kurin ga falacin gurshin ka kanin za ka yi haka duka hannun za ka yi hannun gaba daya za ka yi hannun gaba daya da yawa ga mutane suna tayya har za ka sun ba ma ya tsara ya kuma ka yi haka kai ya ga kawai shin kaka shin kaka da yawa ba haka ga haka ajin ma ka diba ne ga ga yi in ya mance duka haka hannun ake ma hannun gaba daya haka gaba daya haka a'a ishara wannan ake ishara nunin ita ce kuma za ka iya kamar aka dan ma haka ga dangare girgiri haka suna albani na mawalla abu sa albani nake ce a cikin almajar albani ita wata muna sallah da albani iya iya gehe na ina tahiya sai nake haka nake haka nake haka sai albani na mu kare ita wannan kuma na kasan mota eh ai na kasan mota ita na ba kai shi tahrik to na hafa da na rafa'i na hafa da rafa'i na ba kai tahrik a takaice gaba da mulki ishara duk mai ishara da yatsa batta barin kibla din zaka motsa ta sai kallon kibla kibla ko take kallo kun ba haka wani kamar ka ta afasa haka wa haka ga sau da yamma asalin hannu haka ke ko a haka ko a haka ko a haka shi da hannun haka ke asalin shi asalin hannu haka ke mai ana ce mai haka mana bai daban tsari zakawa da babu wani tushe zakawo an juya shi akan haka a asali hannu aka yake ko a yi haka gaba daya ko a yi haka ko a yi haka a yi haka kurum tun abin da makaranta na sun sunna ba wani haka gehe gargara haka haka haka wani kuma haka zaka iya haka haka haka shi ta ga haka zai ta kiran ka mata haka kiran ta bar kibla kiran ta bar kibla kiran ta bar kibla tana kibla tana kallon kibla kuma ana motsa ta shi ne kurum tana kibla kuma ana motsa ta haka ishara kurum ko haka kin ko haka kin shi dai kibla take kallo ga tsaba ta barin kibla kurum a takaice amin wannan shi ne abin kurum sai muna maganar zamana tahiya yace an yaftarisha fi tashahhud al-awwal wa tawarraq fi tashahhud al-akhir ana so mutum ya iftirashi wani muka satin da ya wuce ya zaman kawa ta hagun a tahiyya ta farko wa tawarruk ya zaman kan mazamanar shi ta bangaren hagun a tahiyya ta ƙarshe shi a tawarruk min bayan shi da satin da ya gabata ya ce fa fi hadisi abi humayd fi sifat salatin nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري أبو حميد إيا صفة صلى أن أنا بكي صلى يتي فإذا جلس في الركعتين أنا إن زمنا ركعة بيو جلس على رجله اليسرى إيا زما أكن قهوة شتهاقم شنو يفتراش زما أكن قهوة كتهاقم ونسب اليمنى سيكهوة قهوة تداما a zaman raka'a biyu fa idza jalasa fi raka'at al-akhira in ya zamna a raka'a ta karshe bai zama biyu kenan qaddama rijlahu al-yusra he soko kawace ta hagu wa nasaba al-ukhra ya kawa ta dama wa qa'ada ala maq'adati ya zamna kan takashin shi bangaren hagu shine at-tawarruk haka yake a sallah mai zama biyu zaman harko akan kafa ta hagu a kawo dama zama na biyu akan takashi bangaren hagum a zamana a kawo kawo dama a soko ta hagum a ciki wannan zama haka yake inda yake sallah mai zama biyu kenan sai a tashahudul awwal mai matsayin tahiya ta hurku yara jamhurul ulama أن التشهد الأول سنة جمهور سنة قتشيوى ين تهيا تهرقو سنة ما يهجس لحديث عبد الله بن بحينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهم الناس معه فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما نسي ابن جلوس فكان ما نسي ابن جلوس راهو الجماعة وانا رواية دك سنكاتا دي بخاري وتن دول سنكاتا قباليا abin da yake cikin ruwayar shine wai hujjar cewa kenan ba rukuni bace annabi sallallahu alaihi wasallama kama fi salatu zuhur a sallar azhur ya tashi aina tashi wa alaihi julus wanda wurin zama ne shi ma'ana zama ya kama shi inda zai zama ya tayya sai tashi falamma atamma salatahu da ya cika sallar ya kare sajada sajadatai ya yi sujadu guda biyu yukabbiru fi kulli sajada ko ta sujada iya mata kabbara wa huwa jalisun yana zamane ya wani sujada guda biyu qabala an yusallim kahin ya sallama wace kenan kabli kenan ko shine a ce kabli mana mana kabli an yi kabli kabli kenan kabli salam kenan wa sajada mun suma mutane suka yi wannan sujada irin da inda yayi sauran sahabbai fa kana mana sai mun julusi wannan wannan sujada guda biyu da yayi ta kambacin zama da ya bari ka wannan kenan mutumin da ya bar zama na harko ko ruwaya ta akuba wata ran iya sallah da almajiran shi ko da sahabbai sauran mutane sai ya tashi wurin zama subhanallah subhanallah sai musu ishara ku tashi isharar ku tashi da aka kare sallah suke kamata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا اتمنى سيس ولا فنستم قائما فلا رجي كما كما فلا شيء عليه فلا سجود عليه فإذا استم قائما فلا فلا استم قائما فلا فلا رجع جاي yace amma na da ruwaye idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya tashi a zama na harko in ya meke tsacak annabi ta kai koma idan bai meke ba tsacak falla mutum ka falla rije in baka meke ko ka zabura a duke ne baka miƙe tsaye ba sai ka koma kuma yace ba su jira ba kullu amma an ka miƙe tsaye to baka dawo kuma sai ka ci gaba da sallah in ka kare kambacin zama da kabari sai kai sujada guda biyu kayan sallama wanda ake cewa qablu salam wannan shine sakamakon barin zama na farko kuma ba a dawowa ko amma tasbihi kaka dawo in kuwa ka mace ka dawo tunan kuma ta koma ba a rike tunda karin tsayuwa kai yanzu ka zo ka ta hiyar eh kenan annan ba da za ka yi ya kan yi mutum ya mace dawo sannan mun taɓa yana wani dawo wannan shi ne da a takaice to nan kuma muna maganar cewa wasu ka ɗauke wannan hukumcin sai su mishi akan inda mutum zai ƙara ta biyar sai a ce ai an ce bai dawowa a'a a ƙari ne kai a sallah raka ta biyar ko ka miƙe za ka dawo ko ka miƙe dole ka dawo inda ba a dawowa an an bar zaman harko ne kudin wajen wancan hukumcin sai ɗauka a wajen wancan ne ya tashi ƙaro ta biyar aka mata sai biya ƙi dawowa ta gaba ya ce ayan ce ba dawowa shugaba nan bane ba ba dawowa ba wannan aikace ne haka ya zauka ga wani cikin lewa mai kenan in ƙari ne kai aka mata su biyu ka taɓa kun ka dawo ka zamana shi kenan sai a ba da salam to wannan shi ne abin da ke wannan sai ya ce wa fi subulu salam sharin kenan bulugul maram ko ya ce alhadis wannan hadisi na wannan ruwaya دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود سهو ورسي كاتشا كينان برن تهيا تهوركو كينان سجدا تنا جارش ما مغنر أي أنا مغنر سجود سهو باتا جار ركنكو abun da yake dole to din da shi ana kawo sace akwai saba masa wajibi ne sunna ne shi dai zaman farko ta wannan ruwaya qararar ayakace ya tabbata sujudu sawi tana gyara wanda ya bar zama na hurko sujudu sawi ta gyara shi yace wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ya dullu ala wujubi tashahhudul awwal wannan ruwaya tana shiryar da mu akan tahiya ta farko wajibi ce wajibarani huna inda tarki dalla ala annahu wa in kana wajiban fa yajiburuhu yajiburuhu as-sujudu sawi yace wannan da aka ce anan sujudu sawi ta gyara shi dalla ala annahu wannan iya kwata mana koda wa in kana wajiban koda wajibi ne wannan yajiburu sujud sawa kiyan sujud sawa tana gyara ko da wajibi ne shi zama na harko a aikace wannan ruwaya tana kantar da mu ga makawa ta tawilin wajibi sujud ba ta gyara shi a nan a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ko ma wajibi ne sujud sawa tana gyara shi aka bar shi magana kenan wal istidlal ala adam wujubi bidhalika la yatum masu kawo wannan ruwaya inda wajibi ne ya za annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi kuma su sahawi kenan ba kenan sunna ne kuma mutabi ne yace wannan magana suke kawo su kawo hujja da wannan sujud sahawi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da aka bar zama na rako wannan magana ba gaskiya wannan ce ba ta wannan bata cika ba ba wurin bane ba dan yayi ne kwatanta ba wajibi bane ba yace wannan hujjar su bata zama magana bata cika hatta yaqumu dalilu ala anna kullu wajibin la yujuzu an tutasawi inda wata ruwaya an kawo annabi ne yace ai duk wani wajibi su sa bata gyara shi ashe za ka ta ba wannan magana tana ba annabi ne yace duk wajibi wajibi su bata wani ne hudi ko to tunda nan kuma annabi aikace ya bar wajibin kuma ya sujudu sawi abin da kwanta maka wa qala hafiz cikin fatawar bari قال ابن بطال والدليل على أن سجود السهو in turika sawan wannan shi mai aka ce wannan ita dalili akan sujud sawi a ba shi bane ba قال ابن بطال والدليل على أن السجود السهوي لا ينوب عن الواجب wannan dalili na cewa sujudu sahwi ba ta kambacin wajibi annahu law nasiya takbiratul ihram inda misali wanda abu na wajibi misali yanzu kabar kabar kabara ta harama lam tujbar dan kai su ta ta gyara ta kaga anan sujudu shawi ba ta gyara kabbara ta harama da kabari in ta rukuni ce mace maza kadan wajibi fa kadhalika tawshita shi ma nan tashahhud shi na ra'ayi da kano ibn matsalwa ko gani shi kar magana yace tunda barin kabbara ta harama sujudu shawi ba ta gyara ta fa kadhalika tashahhud haka tashahhud kaga wannan hira ce akan babu nasi ko wani annabi ne ya bari kuma ga abin da yi gani gani ba ba ba ba wasan ba san ajiyar kwallo bane ba ya ce wali annahu zikirun la yujharu fi bihala to wata ta wata wani zikiri ne wanda ba a bayyanawa falam yajib kenan ba wajibi ce ko da kun shi a wajen kenan tun annabi kenan shi ne sai kore wajibcin da ana abin da ya kore tun da annabi ya sujudu sahawi kenan ya kwatanta cewa kenan sujudu tayya ba wajibi bace tun da annabi ya sujudu sahawi shi haka da su kwatanta bayan ne mu cewa a ba ya turi wajibcin ne yace ka du'a istifta kaman adda ta bude sallah ce da ake yi a makabartan gabarta wa tajghiru bi taqriri sallallahu alaihi wasallam an-nas ala mutaba'ati wasu na kawo hujja akan cewa ba wajibi bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa habban shi da suka barta da ya barta suka bi shi kuma ya bar su ba da ana bayan ba da ana alim bayan ya san sun taso annahum ta'ammadu tarkau kaga sun bar da gangam suka bar tayyi dan bin shi ya tawfihi nazarin wannan magana akwai abin dibawa shi kun da annabi ya bar su sun ta sun bi shi ya ce ba bace ba shi sai magana ma ra'ayi ne ta akwai abin diba kan shi dai ka ra'ayi malamin kan maganin yace wa man qala bi wujubi a cikin masu cewa tashahhud wajibi ce akwai imam al-laythi da ishaq bin sa'ad ishaq bin rahuya ko rahawai cikin sunan shi da malamin albani malamin bukhari ne wa ahmad wa ahmad fil mashhur anhu ko qaulin shafi'i daga imam ahmad ma kan haka yake haka imam shafi'i wa cikin wata ruwa wajen hanafiya ma shi dai na da ana magana ne shin tayya ta farko ko tashahhud wajibi ce ko kuwa mulkul ruwaya ta bin mas'ud amerika kabla amerika na da kullu tashawur kabla an yufrad na al-tashawur ta muna muna hudin kaza tayya kahin a farata mana tahiyya to zan ko da maka kitayya nasi ibn mas'ud ta tahiyya wajibi to kuma farilla ce wannan illa nan sana magana a ta farko ne farilla ce ko sunna ce shi sabanin kun da magana mai kari ko da wajibin ce dai su yi sai tana gyara ta kurin dama wancan kaza bai kaza wannan an fahimta ce tun nasi na da karara ko mai matsayi ka ba ta shawul awwal ko mai matsayi ka ba ta kun an kabarta zaka su yi sa wannan kowa kowa da kan kowa yarda abin da ka sabani sunna ce ko wajibi musabi ce ko wajibi shi ake sabani amma maganar su da sawi an kabarta wannan ittifaqi ne ko gane magana ittifaqi ne ake rigima mai matsayin ta shine da annabi bari dan tana musabi a ko tana wajibi ayi su zawi shi dai mu rike magana nan duk wanda ya bar zama na horku zai sujudu sawi kamar shi sai ina ne wahtajja tabari liwujubihi imam tabari ya tabbatar ya kawo hujja kan tabiya wajibi ce bi anna salata furdat awwal rak'atayn domin asali ai sallah harko raka'a biyu ce da Aisha biyu ake yi wa kana tashahhud fiha wajiban ai dole ai tahiyya ta bigo amma kace ba to ai da sallah biyu ce gaba daya kuma tahiyya wajibi ce ai falan mazidat lokacin da aka ƙara raka'a biyu lam takun ziyadatu muzailatu da zalika alwujub dan ka ƙara raka'a biyu wannan ba ƙarin wannan bai gusar da wajibcin da yake da mafi shi shi haka ce alamu mu je gurin tayya ka kabar da gurin sai istihbabu takhfif fi ana so tahiya ka ayi ma'ana ka aja da yawa ka aja ma'ana zaman zaman farko ka tsawaita shi da yawa wannan abin da yake ka anan ya ce wa yustahabbu takhfif fihi fa an ibn mas'ud كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على ردف na abin da yake so kawo ruwaye ta bi da masawu a nan annabi sallallahu ya kasance in ya zamana a raka'a ta biyu kaman me arradaf kaman iya kan garwashi kenan kenan bai jimawa a taka ce ga wai tsayawa anan da mun tsaya ma kan garwashi wai in zamana a raka'a ta biyu ka annabi ta farko raka'a zamanin farko a taka ce raka'a biyu ta farko kenan ka annabi alarata kaman iya kan garwashi to wannan yawa an so a kawo kamar gaugawar da yake bai zama inda ruwa ta inganta to ruwa ba ta da inganci hadisin bashi da inganci kurin ya tarwa wa ahmad wa ashabu sunan wa qala tirmidhi hadisin hasan illa anna ubayda da labisa ma min abi eh gashi ma ga kenan hadisi akwai inganta shine dalilin shi ingancin ruwa kurin bai shi ba ga magana ga baban shi kuma ya ce baban na shaudi a da ruwa tana matsala ba ta inganci ba da kan hujja ita وقال الترمذي قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين لا يزيد على التشهد شيئا yace aikin a aikace wajen malamai suna zaɓin kar mutum ya tsawaita a zama na harko a raka'a biyu ta harko kai ƙara akan tahiya kai ƙara kuma akan tahiya ɗalibin ƙayin lamyun kan annahu sallallahu alaihi wasallam salla alaihi wa ala ali fi tashahhud al-awwal yace ba a samu ba annabi sallama yayi salati a gare shi ko ga alayen shi a tahiyya ta farko wa kana la yasta'izu fi min azab al-qabr kuma bai neman tsari daga azabar kabari da azabar na fitinatul mahaya wa fitinatul mamat duk wannan mutum sai da don addu'a da ake na kashan bai yi a cikin su wa man istahabba zalik fa inna ma fahimahu min umumat wa talaqat yace wanda yace mustahabbi ne amma annabi salati ko a jima a wurin addu'a ya fa'ince shi ne daga wasu abubuwa masu fadi da aka yi talakin kurin addu'a ya adaba ta da bayani ba قد ساح تبيين موضعها وتقييدها بتشهد الأخير الحالية إن كانت ورن دا أكيين صلاتي كيوانا الدعاء قيديتا التهيلا تكرش نعم وانا مسألة ودا na ɗaya dai maganar annabi sallama bai wa bai salati akan tahiyya ta farko kamar ibn hazam cikin muhalla wanda kware shi dangane abin maza ba sun yayi zagi akan cadin wanda ya ce ba wa annabi tahiyya a tahiyya ta harko ka ba wa annabi salatu ya rusa kun yawa annabi ƙarya kun haka yace kun yawa annabi ƙarya babu inda annabi kun ce a tahiyya kurin babu inda annabi ce ta ko ta biyu kun tahiyya ne bace ce ba mai kama ka annabi fa zai a tahiyya da wuza salati kun ce a tahiyya ya zama salati a cikin tahiyya ya zama ka salati a cikin tahiyya kun aka kanta su a cikin twitter a cewa ba a yi a ta farko kowa ga wata ra'ayin shi ne kakta annabi hudu tun wuta annabi tuta kawo annabi ƙarya shi haka ya ce kuri ce ga gawa annabi ƙarya kuri sai ku rubutar da rasul kun yamma annabi ƙarya dan haka wanda muka muka sifa salata ta albanin mawalla wanda ka imamu shafi magana da yake tahiyya wannan addu'a ita annabi ya nassin ƙarya hudu jaji ya ce kai da shaudu akhir ita addu'a wannan ne matsari alamin na a'udhu bika min azabin jahannam min wa azab al-qabr wannan adam abu annabi wannan ta ta'awudhu billah ko ta ta ko ta tashahud al-akhir ka ce alamin na a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat masih dajjal wannan annabi ya kayyade ayyata a tahiyal karshe wannan sai karar ya zo amma wa annabi salati babu nasi zai kama ka nasi annabi ya kayyade sai a tayya ta ƙarshe amma mafi yawan malamai haka ra'ayuka na malamai amma ba nasi ba ne ba ƙarara duk mai zai gaya maka ya gaya mafi yanta shi shi ta shi mun hada mai zahi ya ci an wa annabi ƙarya sai zai gata mishi alamuhin mu dai koren tahiyya kuma cikin sun na sai ruwa ta inganta na iya cewa idza qa'atum fi kulli rak'atin ko fi rak'atain na ce in kun zanna duka raka'a biyu ce baya kun tahiyya ثم لتخير أحدكم ثم لتخير أحدكم من ما يدعو به كما أجابوا عليه من الدعاء النبي يقول إذا كذا تهيا تتهيا لك أبيوتي kaza bayan ka tayya ka zaba addu'a da ta burge ka kina ko tayya akwai addu'a bayan ta akwai addu'a kuma da annabi sallallahu karantar da mu da cewa ba'awa ba a fara addu'a sai an wa annabi salati nabi iya zamani wani iya sallah sai ya fara addu'a ya ci ajjal haza ko ajjal haza wannan yayi gaugawa mai gaba da ya fara adda bai mun salati ba ko ko ruwa ta taba annabi cewa ana sa hijabi tsakanin addu'ar bawa da da da sama irshin wannan salati kenan kaga ba a cewa ba wa nan sai ta yi warko tun da akwai adda ko annabi ce ayi adda kenan da kan kula salati ku ya dan bi ce ba da an ba ayi haka magana mahi inganci mahi lahiya wa annabi salati atayya ta warko da ta bi da yin addu'a a tahiyya nasi karar a tahiyya ta farko akwai addu'a duk wannan garin maza ta malikiya kusan ma babu kurin za ku ga wani san yan wanda yawa kan sai mamai wallahi in ana sallar tahiyyar ko kayan ka tayi ma kare ba wannan maka ana sallar tahiyyar ko maka ida ai gidan ta ruwa ne ake da menene kai ga nan da yanda gaugawa kurin ya tashi tayi maka ida ba balle maka wannan salati balle maka addu'a to gaskiya koda bata kai ba tsawon a ta ƙarshe amma dai babu cewa an hana wa annabi salati ko ba a akwai wa annabi salati kuma akwai addu'a addu'a da aka keɓance kuma da maganar na duburu salawa cikin abubuwan suke istijaba addu'a to wannan shi aka ce an kawo addu'a a cikin sallah ga sujud duk sujud ko ta ko addu'a ko kuma ga annabi ya ce a cikin rukui ku girbo ubangiji a sujud ku bukatun ku amsa addu'a ne wuraren addu'o'i ne a cikin sallah sujada da tahiyya ko ce amma kuma annabi ya kawo wurare masu istijaba ita dubur salawat kenan ne tahiyyar karshe ganin tahi ta biyu kenan magana wajen dubur wajen magana addu'a wannan za a yi ta da addu'o'i sama da tawarku amma akwai ina akwai addu'a amma dubur salawat akwai istijabar addu'a ko ce dubur maktubat abin da ke da hadisi wallawa ala yanzu sai assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun ce muna kan zalittan sai da sabik shi dole maganu da ka ga magabata zai ka maka wa yanzu ya kare maka maka ra'ayin magabata ko kenan akan salati ana yin shi ne a tahiyya ta ƙarshe shi ne zaka maka ya maka babe da ta masalati wa annabi salati a sallah sai ta yustahabbu lil musalli an yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al akhir bi ihda siyaq al taliya yace an so ga mai sallah ya wa annabi salati a cikin tahiyya ta karshe kaji a yawa annabi salati da ɗaya daga cikin wayannan sigogi masu zawwa ta farko ya ce an abi mas'ud al-badri qala qala bashir bin sa'ad ya rasulullah amarna Allah an nusalli alayk fa kayfa nusalli alayk fasakat thumma qala qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يتا والسلام كما علمتم وعلمتم wannan ɗaya ne cikin sigogin ko na ya biyo bayan fadar Allah subhanahu wata'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah labari ya bamu da umarni ya gaya mana cewa Allah da mala'ikun shi suna ma annabi salati sai ta yi ya ku masu imani kuma ku mai wannan salati da aminci wannan aya ta sabako ga sahabbai su wa annabi salati yanzu duk matsayinsu an san kwarai shawa sa abubakar don sabon sabon da gaba daya suna da dama su ce amince ko mu shirya amma sai suka zo suka ce ya rasulallah Allah ya mana umarnin mu maka salati yaya zama maka kaga sabai musu kirkire tambaya suka ya zasu shi ma kuma kanshi shuru yayi ruwa ka'ab bin ujra yace sai na gwamnati ma bai tambayi ba kenan shi ma shiga halin ya shiga halin wahayi kenan shi ya amina wahayi ya canzawa bayan an ɗauke mishi wahayi ne da ya halka daga wahayi sai ya buɗe baki ta ƙulu kenan shi ma salatin wahayi aka mishi ya ce ku ce ƙulu ku ce allahumma salli ala muhammad allah ka yi salati ga muhammad kuma bayanin abu aliya da cikin tabi ya ce me ma'anar salati da Allah ke yi mu Allah mu da Allahumma salli ala Muhammad shi aji Allah salati shi Allah zai roƙa mu ne muke addu'a da mu da mala'iku addu'a muke Allah ya wa annabi shi shi kuma Allah ambatan annabi yaban shi a wajen mala'iku shine salatin ga nan sallallahu alaihi wasallam kawai ta abu aliya kenan wa ambatan shi a wajen mala'iku ko yabon shi da mala'iku kenan mu addu'a ce muke da wurin mala'iku shi Allah shi ke masa salati shi salati na Allah take mishi muke Allah ka mishi Allah ka wa annabanka Allah ka wa annabanka to to wannan sahabbai kai aka koya musu ga abin da za ku ce ulu haka mun ne ga za ku ce Allahumma salli ala ya Allah kama annabi salati haka wa ala ali Muhammad kama iyalan Muhammad salati kama sallaita ala ali Ibrahim kaman da kama iyalan Ibrahim dan ya gaba da suka suka salla aka ce ali fulani shi ma iya ciki eh iya ciki wa barik ala Muhammad Allah kai albarka ga Muhammad sallama kama barak wa ala ali Muhammad kai albarka ga iyalan Muhammad sallama kama barakata ala ali Ibrahim fil al kama inda kai albarka ga iyalan Ibrahim fil alamin a cikin bayi ko cikin talakai bayinka innaka hamidul majid kai abin godiya ne mai girma ne abin yabo ne abin godiya ne mai girma ne ita wa salamu kama alimtum ko ulimtum ita kuma sallama kaman daman kun sani ko a sanar da ku assalamu alaikum wannan shine salati da za ku muni wannan shine ta karara ce muhimmancin wa annabi sallatu ibrahimiya wannan shine dalili shi ma annabi ba haka ba shi ma wahayi ya jira shi imam shafi rahimahullah ke cewa inda mutum zai rantsuwa da Allah zama annabi salati mai kyawun salati ya ce baya kubuta daga wannan rantsuwa har sai ya yi salatin ibrahimiya don shi ne kat shi ne ko da wasu an samu sun yi sun yi na iri da daban nasu ko da sun yi babu kamar wannan wanda annabi shi ma ta hanyar wahayi yanzu balle kuma wani ya shi ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokacin ya zo kusan ƙarshe sai dai muna nanatawa waɗanda suke da wannan waya wani ya da waya shi ya bada an ga sunar a iya wani alama masu jin karatu ne kuran na kuma ba nan ba yake lamba dai 84 99 73 74 ya da salulai wannan salulai ce yadda amma a ciki an ga sunana ne wanda anan yake da wannan lamba in ya buga kowa ne ne sai ga ya mishi mutumin ya kiraye ne ina da lamba wasu kiraye sulo take wajen su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته